إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 29 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 21 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na 25 a cikin wato karatun littafin al'aƙidatu ɗahawiyya na al'imamu abu jafar ahmad ibn muhammad ibn salama al-tahawi allah maɗaukakin sarki bishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin gari bauchi a darasinmu na baya mun tsaya kan muna cikin lamba ta hamsin da tara dangane da bayani da malam yake ta koro mana akan cewa aƙidar ahalus sunna shine ba ma kafurta musulmi saboda ya aikata wani zunubi matuƙar ba ya halatta wannan zunubin ba ne domin in ya halatta wannan zunubin ya ƙaryata nassoshin ƙur'ani da hadisi gidan kaga kenan wannan ya fi da shi a musulunci amma bi mujalladin ya yi zunubin wannan baya kafulta shi bi mujalladin ya aikata laifin wannan baya kafulta shi har sai in ya yi laifin yana mai itikadin cewa wannan laifin halal ne to wannan yana fi da shi a musulunci mutum ya yi sata ya yi zina ya sha giya duka wannan kaba'irul zulum ne amma a zuciyarsa ya yadda ya gamsu cewa abin da yake yi din nan ba daidai bane to wannan yayi zunubi yayi kabira cikin kaba'irul zulum amma sai yayi ikrari ko iddia'in cewa abin da yake yi din nan da gaske ne daidai ne hasali ma yace yana da hujja a Qur'ani ko hadisi ko wani abu makamancin haka kaga ya kadaita nasoshin Qur'ani da hadisi kenan wannan sai fi da shi a musulunci misali Allah yana ba mu labari game da kafirai yace wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha idan suka aikata alfasha aka ce me yasa kuka aikata alfasha sai su ce wajadna 'alayha aba'ana mun samu iyayenmu da kakanninmu ne suna yi wallahu amarna biha sai su ce ai Allah ne ma ya umarce mu da mu yi wannan alfasha Allah sai ce kulka ce da su inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha Allah bai taba umarni da alfasha ba ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu kuna fadin abinda ba ku sani ba game da ubangiji kaga laifin nasu laifi ne akan laifi bayan sun yi alfashan sai kuma suka jingina mu Allah suka ce Allah ne ya sa su Allah ne ya umarce su Allah ne ya ce su yi alfasha wannan sai fidda su a musulunci to wannan shine idan mutum ya aikata zunubi matukar bai jingina ma Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zunubin ba to wannan ba a fi da shi a musulunci amma ya yi zunubi ya yadda cewa bai kyauta ba ya yadda abin da yake ba daidai ba ne amma dai bai daina ɗin ba ta wannan kaga sai ka ce ya yi kabira daga cikin kaba'irin zunub allah ya samu dace sannan malam ya mana bayani cewa aƙidar ahlus sunnati wal jama'a shine ahlus sunna suna zama a tsakiya ne mu ahlus sunna ba ma cewa a ba ma ikirarin cewa duk abin da mutum ya aikata na zunubi mu ce wannan ba zai cutar da imaninsa ba wannan ba a gidan ahlus sunna ba ce a gidan ahlus sunna ita ce imani yana karuwa kuma yana raguwa imani yana karuwa sanadiyar biyayya ma Allah subhanahu wataala yana kuma raguwa idan mutum ya wato ainihin saba ma Allah subhanahu wataala to mun yi bayani cewa aqidar ahlus sunna game da wannan shine tsakatsakiya tsakanin aqidar mu'tazilawa da kuma aqida ta wato khawarijawa su khawarijawa suna fitar da mutum daga musulunci sanadiyar zunubi wannan zunubin sagiran kana au kabira zunubin nan karami ne ko babba ne suna fidda mutum daga musulunci sanadiyarsa a wajen jawa idan mutum ya yi imani ya yi kalmar shahada sai ya yi zunubi to wannan zunubin da ya yi mutlakan ya fidda shi a musulunci ya jefa shi cikin kafirci kuma hakan zai zama silan dawwamansa a cikin wuta wanda aƙidan khawarijawa kenan aƙidan khawarijawa kenan su kuma mu'tazila sai suka ce idan mutum ya yi zunubi to yana manzila bainal manzilatain ne ya khuruju min al-imani wala yadkhulu fil kufri sai suka ce shi ya fito daga imani amma bai shiga kafirci ba ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba tukunna saboda haka in an je lahira sai su ce yana manzilatun bainal manzilatain ne yana wato masaukinsa yana tsakanin masaukai guda biyu ne amma kuma duk da haka a aqidar su duk da aƙidarsu ta cewa ya fito daga imani amma bai shiga kafirci ba amma in an je lahira kuma a lahira suna dawomar da shi a wuta cewa in an je lahira zai dawoma a wuta zai dawoma a wuta ta yi kuwa sun mai da shi kafiri kenan ko innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya sun sanya cikin waɗannan Allah ya samu wani lafiya to za mu tashi insha Allah ta'ala kan lamba ta 60 inda malam yake cewa wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi bawa ba zai taba fita daga imani ba har sai in yayi jayayyar abin da ya shigar da shi cikin imani me ya shigar da shi cikin imani yarda da shaidawa bisa ga cancantar Allah da bauta shi kadai yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yarda imani da dukkanin rukunin imani guda shida imani da Allah imani da a ranar alkiyama imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah imani da littafan Allah ya kuma imani da kaddara alherinsa da kuma sharrinsa wannan shine abin da ya shigar da mutum cikin cikin imani to bawa ba zai fita daga imani ba har sai in yayi jayayyar wannan abin da ya shigar da shi cikin imani muna fahimta ku sai in ya zo ya ce ya fasa Allah ɗayan ya koma Allah uku ko ya koma komai Allah ko ya ce ya fasa yadda da manzancin manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama kaga waɗannan su ne abinda suka shigar da shi cikin imani to in yayi jayayya da su to ya fita daga imani mun fahimta ku daga sanda ya yayi musu ko yayi jayayya da su to shikenan sai a ce wannan shi ya fita daga cikin a ya fita daga cikin imani ya koma wani waje na daban to wannan ita ce aqidar ahlus sunna kaga kenan yanzu bisa ga wannan zamu fahimci ashe idan mutum ya aikata zunubi wanda yake zunubin bai kai yayi jayayyar bai kai a ce yayi jayayyar abin da ya fitar da shi ya shigar da shi cikin imani ba kaga wannan ba za a kafirta shi ba dama me shigar da shi imani imani cewa Allah ɗaya ne shine cancanta a bauta masa imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda yazo zai musulunta abin da ake bashi kenan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to sai ya zo ya yi jayayya ya yi musul ɗaya daga cikin waɗannan to ya fita musulunci ya yi imani da cewa alƙur'ani allah ne ya saukar da shi domin ba za ka yadda da manzancin manzan allah ba sallallahu alaihi wasallam har sai ka yadda da gaskiyan alƙur'ani don abin da ya bashi manzancin shine alƙur'ani sanadiyan ƙur'ani ya zama manzo sai ka ƙaryata ka ce ka fasa kai baka yadda da Qur'ani ba Qur'ani ya ce ayi sallah kace sallar nan ba wajibi bane kaga ka wannan ya kare ta alqur'ani to ya yi jayayyar abin da ya shigar da shi cikin musulunci da haka ya fita daga musulunci ya fita musulunci ko kuma a zo a karanta ma mutum hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisin annabi ya karyata wannan ya fita musulunci kada'an me dalili saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana sai bisa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha in ka karyata hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da ka karyata alqur'ani ka karyata Allah ne ka karyata Allah ne eh wannan babu makawa a ciki to dan dama in dai zaka yi addinin musulunci na gaskiya to dole ka hada tsakanin alqur'ani da sunna dole ka hada su dole ka haɗa su ba yadda za a yi ka raba ƙur'ani da sunna kuma kai addinin gaskiya ba zai yi ba ba zai yi ba eh saboda haka wannan masu aƙidar cewa su ƴan ƙur'ani zalla ne batattun mutane ne wai abin da suke so shine manzon Allah kada ya sa baki a lamarin addini ƙur'anin da ya karɓo daga wajen Allah to ba su buƙatan fassararsa kawai ya bari kowa ya kwamacalansa a ciki ba sa buƙatan fassararsa muna fahimta ku manzo Allah ya bari kawai kowa da hauma haumansa da hayaniyansa da kwakwalwarsa kawai ya fasara alqur'ani amma ba sa bukatan manzon Allah ya fasara alqur'ani ba su bukata yace ce wai su ɗin tafsirul qur'ani bil qur'ani ne wai suna tafsirin qur'ani da qur'ani bayan kuma ƙarya ne suna tafsirin qur'ani ne da kwakwalwansu tafsirin qur'ani ne da dimuwan da suke ciki yanzu kamar misali akwai wanda ya cikin wanda ya fi kowa shahara da wannan da'awar shine wannan ɗan katsina masu suka ya zo fassara wala qad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim cewa Allah ya ce hakika mun baka guda bakwai masu maimaituwa waɗanda ake maimaita su sai ce wai sab'an min al-mathani abinda ake nufi shine suratul fatiha na'am haka yake a mafiya yawan fassarar malaman sunna amma tambayar ina aya a cikin alkur'ani da ta ce wannan saba'an minal masani din suratul fatiha ake nufi wace aya ce ta faɗa haka ina tafsirin qur'ani bil qur'ani kake yi ko to ina aya ne ta ce haka wace aya ce ta ce wannan saba'an minal masani din suratul fatiha ake nufi bayan da a samu wannan karatu bayan da a samu wannan abu sannan sai ce wai kuma wai daga cikin fassarar da saba'a minal masani za ta iya ɗauka wai su ne wai kwanakin mako guda bakwai wai kwanakin mako guda bakwai to yanzu don Allah in ba jahilci ba Allah ya ce ma annabi mun baka saba'an minal masani ka kaddara suratul fatiha ko ma'ana kenan kafin annabi ba a ba mu wani suratul fatiha ba ba wanda ya zo da suratul fatiha in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce mun baka wal qur'anul azim haka nan kuma mun baka qur'ani mai girma kaga ba wanda yazo da qur'ani in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma to in kace an ba mu annabi kwanakin mako guda bakwai to kenan kafin a haifi annabi ba kwanakin mako guda bakwai akwai su ko babu su waɗanda suka rayu kafin rasuwan manzan kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu kwanaki suka rayu da kwanakin mako guda bakwai kenan kaga kenan ba yadda za ka yi ka ce wai an ba wa manzo Allah kwanakin mako guda bakwai ba yadda za ka yi ka faɗa ka ba yadda za ka yi ka faɗa ka sannan idan ka ce fatiha ce saba'an minal masani guda bakwai masu maimaituwa sai a tambayi ka waye ya ce ka maimaita a wata aya aka ce ka maimaita fatiha waye sa ka in ka zo sallah za ka karanta suratul fatiha ko ina ayar da ta ce a karanta fatiha a sallah ina ayar wace aya ce ta ce in ka zo sallah ka karanta suratul fatiha iya abinda mai kafa hujja zai ce shine ai qur'ani ya ce faqra'u ma tayassara minal qur'an ku karanta abin da ya sauwaka na alqur'ani to in kai aiki da wannan ayar zaka faɗi ta hanya biyu abu na farko shine in ka ce faqra'u ma tayassara minal qur'an in na zo sallah in na karanta sadi wal qur'ani bi dhikr ban yi fatiha ba yayi dan shi ma ma tayassara minal qur'ani in na karanta alhamdulillahi rabbil alamin sai na yi ruku'u yayi dan shi ma ma tayassara minal qur'ani sannan na biyu in ka kafa hujja da ayan ma tafaqra'u ma tayassara min alquran akan karatun sallah to zai ya nuna maka kenan iya sallan da ake karatu a cikin ta ita ce sallan mene sallan dare qiyamul layli dan faqra'u ma tayassara min alquran ta zo ne a siyakin ayin da take magana akan qiyamul layli inna rabbaka ya'lamu أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله سيتي فقرأوا ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن كاج إندي تزو علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا zuwa ƙarshen suratul musammin kaga idan ka ce faƙar umma ta yassara min alquran shine dalilin karanta fatiha a sallah to in ma fatiha ce za a karanta to a qiyamul layl za a karanta ta don wannan aya akan qiyamul layl take magana kaga am za ka halaka da yawa za ka halaka sannan idan ka ce a saba'an minal masani yana nufin suratul fatiha saboda ayoyinta guda bakwai idan ka ɗauki yanzu suran alhakumut takasur idan ka koma zuwa ga karatunmu na gida karatun allur warshu idan ka haɗa su za a baka alhaikumut takathul hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna a matsayin aya daya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im to in ka haɗa su sai su baka aya bakwai to in nace alhaikumut takathul tana sabab ibn al mathan tana nufin alhaikumut takathul kai saka ce mun a ai baka saka gaya maka sannan idan kai dan qur'ani zalla ne ma tukun na tambayan farko in kai dan qur'ani zalla ne da wace ruwaya zaka karanta qur'ani da wace ruwaya daya hafsu ne ko warshu ko zaka karanta da qalun ne da wace ruwaya dai zaka karanta qur'ani don duk ruwayan da ka karanta qur'ani da ita duk ruwayan da ka karanta qur'ani da ita ya kamata a tambaye ka ina ka samu ta a ina ka samu ta waɗannan malaman daga kan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa waɗanda suka biyo bayansu da kake zagin su kake ƙaryata su kake cewa sun yi wa manzon Allah ƙarya su ne dai suka rawaito Qur'ani su din ne dai suka rawaito Qur'ani dan ba a gaban ka ka saukar da Qur'anin ba su suka rawaito Qur'ani eh na taɓa faɗa muku na taɓa gamuwa da wani ɗan aƙidan ƙur'ani zalla a mota ina dawowa daga tafiya in ban manta ba daga wudil na je na yi wa'azi da daurori a wudil to muna dawowa sai na gamu da shi a mota sai ya ga littafin fiqhul muyassar a hannuna sai ya karba sai ya dan dudduba ciki yace kaga duwayen nan hadisan gaba ɗaya duk bula ne duk ƙarya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi nace masa haka ne yace mu eh ce mu in kana so ka yi addinin gaskiya to kawai ka rike ƙur'ani zalla ya ce yanzu duwayen nan hadisan duk bola ne ya ce mu mu daina karanta su ya ce a koma game ya ce ƙur'ani sai ya ce masa to yaya za a yi a gane fassarar Qur'ani ya ce Qur'anin ya ishe ka kai tafsirin Qur'ani bil Qur'ani ya ce to yanzu tambayin da zan maka ita ce shi Qur'anin da kace a rike shi me yasa kace a rike shi saboda shine mai gaskiya hadisai kuma mafiya yawan su an jirkita su da ƙarya sai ce masa to shi ƙur'anin ya aka ka gane cewa shi ɗin gaskiya ne ba ƙara wata aya ko ragi ba ya ce Allah ya ce la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi ƙur'anin shirme baya zuwa masa ta gaba ko ta baya sai ce masa to ita kanta la ya atihi al-batil ya aka ka samu tabbacin ita ɗin ayan ƙur'ani ce ai ita kanta la ya atihi al-batil in dai da wannan lissafin kan da ya aiki to ita kanta ba tabbacin cewa ayan ƙur'ani ba tabbas saboda ba a gaban ka aka sauko da ita ba baka sanya aka yi ta zo ba ita ma saboda ka ita kanta la ya'tihi al-batil in dai ka sama innamal a'malu binniyati shakka to ita kanta la ya'tihi al-batil akwai shakka a kanta akwai shakka a kanta sai shiru sai rufe min littafi na sai ce mu wannan da alama kai nisa ya bar littafi na ya ci gaba da damuwarsa eh kawai wayin da ka yi addini kawai ka rike ƙwar'ani zalla to duk wanda ya ce yana ƙwar'ani zalla ina da tambayoyi ne wasu ayoyi guda biyar nake jefa masa don Allah ya fassara mana su aya ta farko hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin ya fassara mana su duk fassaran da zai bayar kuma ya kawo aya daga ƙur'ani da ta ambaci fassaran karara Allah ya ce a wannan ayatul suratul baqara ku kiyaye salloli guda biyar dukansu har ma da sallan tsakiya tambayar ita ce salloli guda biyar din da aka ce a kiyaye su da sallan tsakiya wacce ce sallan tsakiya in ka ce sallah kaza ita ce sallan tsakiya to sai mu je tambaya ta biyu akan ayar waye ya jera su irin yadda ka jera su har wannan sallan ta zama ta tsakiya waye jera su a wata aya aka jero sallolin guda biyar a yadda ka jera su har wannan ta zama ta tsakiya sannan ma sallolin ma guda nawa ne ma ayin kace guda biyar ta uku in kace ta tsakiya ko idan ka in na ga dama sai in ce sallolin guda bakwai ne na ƙara biyu kai sai ka ce min a ina ayan ta ce salloli guda biyar ne zalla ina aya take sannan tambaya ta gaba akan ita wannan ayar ita ce in ka ce sallah kaza sallar asuba ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha sai in tambaye ka a wace aya Allah ya sa mu waɗannan sallolin irin wannan sunayen wa ya sa musu wannan sunan ina ayan take ina ayar da ta ambaci sallar asuba da sunan sallar asuba ina ayar sallar azhar ina ayan gace sunanta salatu zuhuri in naga dama in ce salatu nahari ko in naga dama in kira ta da salloli daban-daban salatu shamsi sai in ce sallan da ake lokacin rana ta yi tsakiya ta yi ta yi zawali bai yi ba sai ka kawo mana sannan aya ta biyu da zai fassara mana ita inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Allah ya ce kidayen watanni a wajen Allah watanni ne guda sha biyu tun ran da Allah ya halicci sammai da kasai a cikin watanni guda sha biyun nan akwai guda hudu masu alfarma tambaya wasu watanni sha biyun nan ake nufi ina ayan Qur'ani da ta ambaci watanni sha biyun nan ɗaya bayan ɗaya daga na farko zuwa na ƙarshe ina ayar to me yiwuwa ka ce ai Qur'ani ya sauka da larabci ko al'adar larabawa kuma ga watanni sha biyu da suke kai tambayan ita ce Allah ya ce a cikin su akwai guda hudu masu alfarma wanne ne hudu masu alfarman nan wanne ne guda hudu masu alfarma ina ayan da Allah ya ambace su cewa min ha arba'atun hurum a wace aya aka ambaci guda hudu masu alfarma ta kawo mana wannan ayar sannan abu na gaba shine aya ta uku Allah a suratul baqara yayi bayani akan takaba sai ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wadda suka mutu suka bar mata Allah ya ce matan za su yi idda na wata hudu da kwana goma idan ka matsa gaba kuma sai ka ga wata aya tana magana ita ma akan takaba yace wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj ita wannan ayan ta farko ta ce takaba wata hudu da kwana goma ita wannan ayan ta gaba ta ce takaba shekara daya to wanne ne daidai a ciki kaga dai guda biyun nan ba zai yi su haɗu a ce duka daidai ba ne ba zai yi ba a ce wata hudu da kwana goma daidai sannan shekara ɗaya ma me daidai ba zai yi ba to iya ƙarshen abin da za ka ce shi ne ɗaya ta shafe ɗaya ko to wacce ce ta shafe ‘yar uwarta a wace aya Allah ya ce wannan ita ce ta shafe wannan sannan idan ai bisa lissafi za ka yi ya kamata in an saukar da ayoyi guda biyu wannan ta shafe wannan ya kamata wacce wato aka shafe ta wadda aka fara saukar da ita ita ya kamata ta fara zuwa a farko gabanin wanda ta sauko daga baya ta zo a bayanta amma saboda wato hikima irin ta ubangiji sai ya sanya wadda aka shafe din ita ce ta zo a ƙarshe wadda ta shafe din ce ta zo a farko na ƙarshen saukowar ita ce a farko ta farkon saukowa ita ce a ƙarshe tambayar da za mu yi maka a nan ita ce mun ji aya ɗaya ta shafe ɗaya tambayar ita ce wacce ce ta shafe wata sannan a wace aya Allah ya ce wannan ita ce ta shafe wannan wa ya faɗa maka haka a wace aya a wace aya sannan abu na gaba shine shi cikin bayanin da masu suka yake ya ce wai sun je wata ƙasa ne buɗe masallaci wai aka tura wasu delegate daga nan najeriya wai su je su ga wata irin sallah za su yi wai sai ce wai sallan ma da muke yi irin ta musulmai irin ta kowa da kowa wai an zo gulma a ga wata irin sallah za mu yi sai muka ce to ai abin da ya sa in ma an je binciken abin da ya sa za mu je a binciko wace irin sallah kake yi saboda in dai ka ce sallar ka irin tamu kake yi to mu tamu sallan ba a zallan qur'ani muka ganta ba har da hadisi in dai sallan ka irin ta kowa kake yi to sallan mu har da hadisi a ciki har da hadisi to tambayin da yake so na yi masa shine ko duk wani dan qur'ani zalla na farko ina ayan kabbaran harama a cikin qur'ani kabbaran shiga sallah ina ayanta a cikin Qur'ani wace aya ce tace in za ka yi sallah kai kabbaran harama na biyu wace aya ce tace kai addu'an bude sallah sannan a wace aya addu'an bude sallan wace siga addu'an bude sallan ta zo a cikin Qur'ani wadda Allah ya ce ga addu'a nan sunan ta addu'ar bude sallah du'a istifta kawo ta a cikin Qur'ani sannan na uku ina ayar da tace karanta Fatiha a sallah na hudu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ya ku da kai imani ku yi ruku'u sannan kuma ku yi sujjada ya ake ruku'in ina ayan da yi bayanin kaifiyar ruku'u sannan Allah ya ce ne irka'u sai ya ce me wasjudu da ya ce ku yi ruku'u sai ya ce ku yi me ku yi sujjada to ai abin tambayan anan ita ce tunda Allah ya ce ku yi ruku'u ku yi sujjada kenan in kai aiki da wannan ayar to a ka'idan sallah daga ruku'u ta zalce zaka yi zuwa sujjada ba dagowa ba dagowa din ba a ce warfa'u ba iya abin da aka ce kai ruku'u sannan kuma kai sujjada to in ka dago daga sujjada to in kai daga ruku'u ka saba mu Qur'ani in ka dago daga ruku'u ka saba mu Qur'ani sannan in kai sujjada tunda wai an tambaye shi me hujjan yin sujada guda biyu a sallah sai ce wai ai Allah ya ce wata kallo baka fi sajidin shine wai kai komon ka cikin masu sujada to wai kai komo shine kai daya ka saki shine kai guda biyu kenan wai shine wata kallo baka fi sajidin yace to ai in dai wata kallo baka fi sajidin ita ce hujjar ka wai kai ka saki to ba guda biyu zaka yi ba yi zaka yi ta yi wata kallo baka kai da komowa zaka yi ta yi kai ta yi wanda ya yi guda ashirin ya yi wanda ya talatin ya yi don wata baka aka ce kai komo kai komo kuma ba a sa masa adadi sai iyayen da bai kai koman ya tsaya sannan ai wata baka taqallub jujjuyawa ne shine ma'anan fassara jujjuyawa ai yuqallibu Allahu al-laila wan nahar ko Allah yana juya dare da wuni yana jujjuya dare da wuni to wata baka fi sajidin a doron fassara cewa zaka yi da jujjuyawanka cikin masu sujjada da haka in ka zauna kai kai sujjada to birgima za ka yi ta yi shi ne jujjuyawa birgima za ka yi ta yi wata kallo baka fi sajidin ke to tambayar ita ce wa ya ce ka ɗago daga sujjada ka zauna wannan zaman tsakanin sujjada guda biyu a ina ka samu ta a ina ka samu ta to kaddana ma wannan wata kallo baka fi sajidin an ce kai ina tahiyya yake a qur'ani tahiyya tana ina ita sannan ina sigan tahiyya a cikin qur'ani me yiwa zaka ce ayin ka zauna ba tahiyya kake yi ba tasbihi kake yi wannan zamar waya ce kai waya ce maka wasju waya ce maka wajlisu cewa kai irka wasjudu ina wajlisu yake waya ce ka zauna sannan in ka zauna ka idar da sallah da mai ake rufe sallah ba da sallama ba ina ayan da ta ce a yi sallama wata aya ce ta koya maka sallama wadda ta ce in ka idar da sallah ka yi sallama wa ya saka ba hujja ba dalili ba dalili to duk wanda ya ce yana ƙur'ani zalla don Allah ka ce fassara maka waɗannan ayoyi ya kawo maka su a ƙur'ani so duk wanda ya kare ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya inganta wallahi kafiri ne shi Allah ya samu dace da haka malam yace wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi bawa ba zai fita daga imani ba sai ya yi jayayyen abin da ya shigar da shi cikin imani wal imanu malam yace shi ko imani huwa al-iqraru bil lisan shine ka tabbatar da abin imani ka tabbatar da imanin a harshenka wa tasdiqu bil janani sannan kuma ka gaskata shi da gabobinka zuciya ta karba ta yadda sannan bayan zuciya ta karba wato harshenka ya furta imani sannan kuma gabobinka masu aikata wa jami'u ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min ash-shar'i wal bayani kulluhu haqq duk abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na shari'a da bayani duka gaskiya ne in dai ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to gaskiya ne wannan ba shakka duk hadisan manzan Allah in dai sun tabbata gaskiya ne wal imanu wahidun malam yace imani wato abu ne guda daya wa ahluhu fi aslihi sawa asali su masu imani muminai matsayinsu ɗaya ne a asali a wajen imani dukanmu yanzu nan mun yi imani da Allah ko a matsayin ubangiji mun imani da manzan Allah a matsayin manzo mun imani da Qur'ani mun yi imani gaba ɗaya to yanzu mun daidaita akan imani to amma bayan mun shigo imanin tushen imanin guda ɗaya ne amma ana samun fifiko tsakaninmu ta hanyar me shine yace wattafadulu bainahum bil khashyati wattuqa ana samun fifiko ne tsakanin masu imani ta hanyar tsoron Allah wanda yafi kowa tsoron Allah ya fi kowa daraja inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku matsayi a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah daka lokacin da duka muka ce mun yi imani to yanzu muna aji ɗaya ne na imani dukan mu ajin mu ɗaya yanzu a imani abin da zai sa ka yi sama shine in ka fi mu tsoron Allah shine bituka bil khashyati wattuqa wal wa mukhalafatil hawa da kuma wato rashin bin son zuciya saba mu son zuciya abinda zuciyarka take so in har ya saba mu Qur'ani da sunna yi watsi da shi wannan shine zai baka matsayi akan sauran mutane wa mulazamatil ula ko wa mulazamatil aula da kuma riko da hanya wacce take mafi wato madaidaiciya wacce take mafi cancanta ka saba ma son zuciyarka ka bi abin da yafi dacewa to wannan shine abin da zai baka fifiko tsakanin wato a zai bada fifiko tsakanin mutane wadda har zai sa ka zama kana sama da da sauran bayin Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'minai gaba ɗayansu waliyan Allah ne duk wani mai imani to waliyin Allah ne waliyi kuma dama shine masoyi to duk wanda yake da imani waliyin Allah ne wa akramahum wa akramuhum inda Allah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an wanda ya fi su matsayi a wajen Allah shine wanda ya fi ma Allah biyayya sannan wanda ya fi wato ainihin bin alkur'ani a cikin su wanda ya fi ma Allah biyayya wanda ya fi yin wanda ya fi bin alkur'ani a cikin mu'minai shine wanda ya fi kowa matsayi a wajen Allah dan Allah yana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzan waliyan Allah waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma ba bakin ciki yace alladhina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suke tsoron Allah sune masu imani ko masu tsoron Allah saboda haka duk wanda yake da imani mumini to waliyin Allah ne shi Allah yana kaunarsa Allah yana son shi Allah yana son duk mai imani eh amma wanda yafi matsayi a wajen Allah a cikin mu'minai shine wanda yafi ma Allah biyayya shine wanda yafi bin alqur'ani mai girma malam yace wal imanu shi ko imani huwal imanu billah shine imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanni wal yawmil akhir da ranan karshe wal qadari khairihi wa sharrihi da imani da kaddara alherinsa da sharrinsa wa hulwihi wa murrihi da mai zaƙinsa da mai ɗacinsa min Allah ta'ala cewa wannan duka daga wajen Allah yake wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi malam yace kuma dukkan mu mun yi imani da haka gaba daya la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu ba mu rarrabe tsakanin wani daga cikin manzannin Allah wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi muna kuma gaskata su dukansu a bisa abin da suka zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan abin da ya shafi walintaka, wato alwilaya in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu sake dawowa kan shi mu ƙara bayani akan menene ake nufi da alwilaya insha Allah ta'ala za mu ji menene ake nufi da wilaya sannan kuma za mu ji su wane ne asalin waliyan Allah na gaskiya wanda ba cogi a walintakansu saboda kasan hai akwai waliyai yan cogi akwai wanda su matsayin walintakan masu mogulin suka yi ma Allah kwacewa suka yi ai Allah kiyaye abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuda Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته